بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين za mu ci gaba da karatunmu na alwajis fin nahwi wa sarf dara da muka fara yi tun kafin azumi insha Allah za mu ƙara sadan abin da ya mana saura a darussa da suke da alaka da da sarfu malaci al-mabhathu al-awwal mabhathi na farko taqsimu al-fi'l bi hasabi as-sihhati wal i'tidal yanayin wato rabe-raben fi'ili idan an yi lura da yanayin wato kubutan karshensa ko kuma rashin kubutan karshensa ko ba kanci kubutan karshe wato yanayin dai a cikin ginin kalma din akwai harfin illa ko babu al-mu'tal shine wanda ke da harfin illa alifin wawun ya'u sahih sahihul akhar ko kuma sahih dai shine wanda yake a cikin harafin babu daga cikin harfin illa da yazo da shi aka gina shi a cikin harfa an fahimta wanda suka ce kasama ulama usar fil fi'li ila sahihin wa mu'tal malaman sarfu sun raba fi'li zuwa ga sahihi da mu'tal as-sahihu shi fi'li wanda yake sahihi ko batacce lafiyayye ma khalat hurufu al asliya min ahruf al illa shine wanda harafin sa na asali ya kubuta ya santu daga wato harafi na illa wa hiya al alif wal waw wal ya shi babu shi a ciki mithlu daraba akala madda wannan inda ya kawo misalin guda uku diya da mafumi kaga baraba babu alifin a ciki ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe babu ya'un babu wawun amma kuma babu hamza kuma babu tad'ifi an lura tad'if shine wato harafi guda biyu su maimaitu ko dai a bantare da juna shine wanda kira shadda ko kuma tsakaninsu akwai wani harafi kamar yadda zamu zo mai bayani wa akala shi kuma akala kun gaya shi kuma ya fara da hamza wannan hamzan ba ta harful illa bace ba ta harful illa bace hamza ce ta bunatul kalima ta sai kuma shi kuma shi ma wannan kun ga kalma ce mahamuziya ta da mafumi zai zo baka bayani a gaba sai madda kaga babu harful illa babu alifin babu wawun babu yawun amma kuma akwai harafi guda biyu haɗe da juna wanda muke kira shadda shi ma wannan a wajen malamai yana da irin nasa ma'anar to shi za mu yi kawo maka misalai guda uku in ka tashi kai ma misalai irin wannan guda uku za ka je ka zaɓo ba kawai ka kawo zaraba nasara da sauransu ba sai ka kawo zaraba akala madda da abin da ke da alaka da wannan wal mu'tal ma kana ba'du hurufihi al asliya min ahruf al illa shi kuma mu'tal shine wanda yake sashin wasu daga cikin harafansa na asali akwai harfin illa kamar wasaba kaga wannan wasaba akwai wawu ko wawun in kuma ya zo a farkon kalma to wannan ita malam yana son karge ta ne ta da nata ma'anar harfin illa da ya zo a farkon kalma awal kalma sai sama sama sama kaga yayi azumi sama wannan akwai harfin illa a tsakiya shi ma yana son ka fahimta wasatul kalma maji wa harfin illa wasatul kalma ya da sunansa ya da ma'anansa sai kuma rama rama kaga ya zo akhirul kalma can karshe wannan alif da ka gani karshe wannan kaga harfi illa ne sai kuma hawa shi kuma hawa ya zo a karshe amma na biyu da na uku a jere da juna duka su harfi illa ne shi ma wannan yana da nasa ma'anar wancan da ya zo rama ayu da ɗaya ne shi kuma hawa wannan harfin illa ɗin guda biyu ne wahitul akhar ɗaya na bin wani sai kuma wa'a shi ma harafin illan guda biyu ne amma kuma ba a jera ba akwai wani alharfin sahih bai na huma shi ne wa'a wani ainihin kan ga harfi ya tsakanin wawun da shi alifin shi ne harfin illa bai na huma sahih ta wannan duka misali misali da ya kawo ga shi zai kara bayani a samun fi'ilin sahih rabe-raben fi'ili wanda yake kubutacce wanda shi ba shi da harfin illa yan kasimul fi'ilin sahih ila talatati aqsam shi fi'ili kubutacce wanda ba shi da harfi illa ya kasu kashi uku akwai salim akwai mudha'af akwai mahmus akwai salim akwai mudha'af akwai mahmus mahmus shine mai hamza mudha'af shine wanda aka kara mishi harfi irin sa jinsin sa ko dai a jere ko ba a jere ba salim kuma shine wanda shi ba shi da harfin illa ko ba shi da hamza ko ba shi da tadhifi
فالسالم ما سلبت حروفه الأصلية من أحرف العلة alhamza wata ba'if shi ne wanda shi a harafinsa na asali ba shi da harfin illa ba alifin babu wawun babu yawon harfinsa na asali ba wani na ƙari ba na ƙari wani daban ba kuma ba shi da hamza ba kamar akala ba akala ba ne shi salim ba shi wato akala yanzu ba za ka kira shi wannan wato fi'ili salim ba sannan kuma ba yi tad'ifi ba babu wani suna ba yi da wani harafi irin jinsinsa da a maimaitu wani shi ake da shi salim kamar nasara nunun daban sarin daban ra'un daban hasuna ha'un daban sin daban nun daban kun ga kuma babu tad'ifi kuma babu hamza kuma babu harfi illa fahima zakhrafa duka wannan ana kiransu wato salim sai al-mudha'af al-mudha'af shine wanda alladhi takarra fi harfani shine wanda harafi guda biyu min jinsin wahid suka maimaitu in ya zama ala tawali ya zama mushaddad in ya zama la ala tawali kamar arba'i to ya zama kuma wato mudha'af ne amma kuma ba ba mushaddad ba yawwa to sai shine ce to akwai al-mudha'af thulathi mudha'af thulathi wanda aka mishi da'ifi aka ƙara ninka masa harafinsa amma wanda yake sulafi ne ba ruba'i ba sulafi shine wanda yake asalinsa guda uku ne wa ma kana ta ainuhu wa lamuhu min jism wahid shine wanda zaka ga ake samu da ainun din ainul kalima din sa da lamul kaliman sa jinsi ne guda daya dama kamar da muka faɗa almizanul sarfi ana gina shi ne ma'aunin sa akan fa'ala ya fa'alu ko waɗannan su ne ma'aunai da ake auna inda su wani kuka san ko a waka tafila na waka kuma kuma su ba kun ga an yi su ne akan wannan wannan wato lafazi na mada ta fa'u ainul lam to in ka ce fa'ala kataba kafun yanzu ita ce fa'ul kalima ta'un shi ita ce ainul kalima ba'un ita ce lamul kalima wargwadon yanda harafin ya samu ƙari wargwadon yanda zaka ƙara ma shi ma wannan tafila din naka in ka ce istaktaba sai ka ƙara ma shi ma wannan fawon ainihin lamun ka ce istaf'ala awwa to shine a nan yake maka maganar cewa to shine ma ka ta ainihu wa lamuhu min jinsin wayin shine wanda zaka samu ainun dinsa da lamun dinsa jinsin su daya kaman adda adda kaga mai ainu shine fa'ul kalima dalin na farko adada ne asali aiko adada dalin na farko shine wato ainul kalima dalil na ƙarshe kuma shine lamul kalima to anan kaga ainul kalima da lamul kalima zama min jinsin wahid ya kuma zama wato mudha'af mushaddad to shine shine mudha'af thulathi kenan haka zalika habba haka zalika farra sai ya kawo alamma ya kawo istamadda wannan alamma ai ruba'i ne ko ruba'i ne to amma ruba'i ne wanda in ka juya shi wannan ƙarin da aka yi mudha'af ne mazid wancan mudha'af ne ghairu mazid shi kuma wannan alamma asalinsa daga almama ne to asalinsa wannan hamza ta farko ai kaga ƙari ce ƙari ce amma asalin kalmar lamun mimun ne da mimun kuma lamam ne misali to daga nan ne aka sami wannan saboda haka wannan alamma ba za ka izina da wannan ƙarin ba za ka zuwa ga asalinsa ne sai zama wannan sulafi ne sai ka ce mu kira shi mudha'af ثلاثي مزيد مضاعف ثلاثي المزيد haka zalika istamadda shi ma wannan mudha'af ne thulathi mazid da mu asalinsa daga madada ne wannan shi da asalin kalma din wannan wannan alifun sinun ta'un wannan duk ƙari duk ƙari ne ya daga cikin harafi na harafi na ƙari da aka samu sai mudha'af rubai sai mudha'af wanda yake ƙari ne aka masa da jinsin sa amma kuma ruba'i ne shi wa ma ka fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahid shine wanda zaka samu fa'un din sa da lamun din sa jinsi jinsi ne guda daya ba ainun ba idan lamun ya zo idan fa'un ta zo to sai ka wuce ainun sai ka je jan lamun kalima din sai ya zama sun zama iri daya to anan ne zai zama zai zama wato mudha'af ruba'i yace kamar kuma wa ainihu wa lamuhu athaniya min jinsin wahid sannan kuma idan ka zo ainun shi kuma da kuma wato lamun ɗinsa na biyu shi ma zama daga jinsi biyu jinsi wato ɗaya in ka ce asa asa kamar za ka ce ne fa'lala ko fa'lala asa asa to ainun wato fa'ul kalima shine ainun ainun anaf da kuma lamul ula shine ah, wannan ainu na na biyu sai ce to kaga zai zama iri biyu ne sun maimaito shi kuma ainul kalima shine sinun sai kuma lamun ta biyu shine shin ta ƙarshe ji iri ɗaya saboda haka to wannan sai a kira shi al-mudha'af ruba'i asa asa asa asa ma'ana shi na aqbala wa adbara kalma ce za ta gudde za ka cewa ya tinka za ka cewa kuma ya biya baya Eh, asa asa sai kuma qalqala qalqala shine shi ittaraba wa taharraka duk wani abu da ya motsi daga na samu qalqala ai saboda ba za ka dan yi motsi haka ba za ka daure wannan shi wato harfu harfi na wato qalqala din ba daga aka raja raja shi ma raja raja ittiraba kusan duk ma'anar raqa raqa shi ma ittirab ne wa taharruk sai dai kowane da dan bambanci sai raqa raqa galibi hawaye ne ke dan zuba haka ko kuma wani dan sa'il ke dan zuba wani abu wani abu mai gudana yake dan gudana yake dan gudana kana jin gudanar sa ko kuma ka dauka wani abu da wani abu ka hada su ka cuda su shine raqa raqa kowane da bambanci raja raja raqa raqa da kuma shi kalkala inda za ga da bambanci ta zalzala shi kuma zalzala shi ma haka motsi ne amma kuma motsi ne haka na hawa da ana ka samu zilzal kamar abin din kasa haka wasu wasa shi kuma kaga wannan wasu wasi ne has hasa hasasal haqqu ya bayyana dandana dandana shine ka dinga wato kai kawo zuwa ga abu daya shi ma dai yana wani nau'i ne na taharruk in ka ce dandana haula shay wato yana kai kawo zuwa kan abu abu daya to wannan shine wato mudaf ruba'i sai mahmuz ma kana ahadu ahrifi al-asliya hamza shine ɗaya daga wanda ɗaya daga cikin harafin sa na farko har harafin sa na asali hamza ce ko dai a farkon kalma kamar akaba akaba kaga a farko yake hamza din ko sa'ala a tsakiya hamza a tsakiya take bala a ƙarshe a ƙarshe wannan shi ne shi ba shi da wani matsala sai samun fi'il mu'tal shi wanda zai maka magana akan fi'il fi'ili mu'tal wanda yake ya zo da harfu illa yanqasimu al-fi'il mu'tal ila arba'ati aqsam fi'ili mu'tal ya kas ya rabu zuwa gida hudu akwai misal akwai ajwaf akwai naqis akwai misal akwai ajwaf akwai naqis akwai latif المثال ما كانت فاؤه حرف علة شيني وندا حرف سنة فرقو شيني فاؤ الكلمة تنسى يلو yana da harafin illa din mithlu wasaba kaman wasaba wa'ada wasafa ya bisa ya isa me ne yasa bai kawo bai kawo wato alifin ba harfin illa din shi na farko din bai kawo ba saboda shi alifin na harfin illa baya zama mafarin kalma baya zama mafarin kalma a matsayin shi na harafi na asali ba kaka je ka kawo ka ce istaktaba ko wani abu ba shi ba حرف العلة الفعل المثال لا يبدأ بالألف كحرف أصلي baya farawa da shi zai kan fara yi da wawun ko yawun kamar ya bisa kamar ya isa kamar wasaba kamar wa'ada kamar wasafa sai dai fara da shi saboda ka almisal ba a samun misalin misal alfi'il misal da wato hamza alifun afwan alifun in ka ce hamza sai abin ya rikice kuma wal ajwaf al ajwaf shine wanda yake harfu illa din yana tsakiya ma ka da ainuhu harfa illa shine wanda ainun din sa harfin tsakiyar sa shine harfu illa din mithlu ba'a ya sayar dara ya juya awir awira awira shine wato idan sa ya ya zama wato kamar ido daya haka shanyayen ido daga nan sama al'awar ko al'awra hayi da ya kauce wannan kaga duka al'ajwaf ne wannan duka al'ajwaf ne la'anna harfa al'illa ina ma kana wa waqa'a wasat al-kalima shine ya tsakiyar kalma ce sai an-naqis an-naqis shine ma ka tilamu harfa illa shine wanda shi harafin sa na karshe ne shine harfa illa ne mithlu da'a sa'a rama wannan kaga da harafin illan sa yana tsaki yana karshe yana harafin illan sa yana karshe wallafifu na wa'ani shi kuma allafif ya kasu kashe biyu akwai lafifin makarun lafif wanda yake mafurukun afwana wanda yake arabe harfi illan guda biyu ne amma arabe da juna akwai harafi sahihi da yake tsakiyarsu wa huwa ma'tallat fa'uhu wa lamu shine wanda fa'un ninsa na farko da lamu da na karshe suke da harfu illa din amma wa sahha wasatu wasatul kalima shi tsakiyar kalma din ya zama sahihi kamar wafa kaga fa'un nan harafi ne sahihi yake tsakiyar wato harafi illa guda biyu wawun da da alif wa sha wa'a sai kuma latifin bakarun wanda yake kuma yake shi guwa mai ke da juna bai rabu ba a wa'itil wal aka haka haka tsinci kansa wa ma'tallata ainihu wa lamuhu shine wanda ainun ɗinsa na tsakiya da na ƙarshe suke wato dukkan su harfi illa ne kamar nawa kamar rawa kamar hawa kaga anan duk misalin da ya fada baka a baya duk ya bayyana to za mu shiga alharfu almabhasu thani akwai mai tambaya babu tambaya ko almabhasu thani mabhasi na biyu taqsimu alfi'li bi hasabi at-tajarrud wa ziyada yanayin yanda fi'li za ka iya rarraba shi yanzu kaga a ɗazu mun raba shi hasabi sihhati wal i'tilal yanzu kuma za ka raba shi hasabi tajarrud wa ziyada wargwadon yanda yake za ka tsiraita shi za ka wofanta shi daga daga wani harfi na ƙari ko kuma ka zama ka ƙara masa wasu daga cikin harfa na ƙari wani ne harfin ƙari shine sa'altu muniha ko kuma hana wa taslim hana wa taslim duka dai wannan abubuwa ne da kamar acronym ne da ake amfani da su dole ka rike karatu sa'altu muniha kun tambaye ni an tambaye ina jin kwanzo jaji ne wasu me menene harafin ziyada ce sa'altu muniha kun tambaye ni ne a magana ce amma kuma sai ya haɗe musu ga abin da yake nufi sa'altu muniha ko kace hada wa taslim kaman kana kan kace ne wato a cikin ni'ima da kuma aminci hana'u wa taslima وينقسم الفعل من حيث أصلت حروفه وزيادتها إلى قسمين فعلي يا كسو تبان إن كان الولد بقى جواتو أصلا حرف حرف عن فعلي ده ko ƙarin harafi da ake yi zuwa kashi biyu akwai mujarrad mawufanci wanda aka wufanta shi daga ƙari wa mazid da kuma wanda aka an ƙara masa wani abu al mazidu ma ka jami'u hurufi hurufi asliya shine wanda al mujarrad wanda ya zama dukkan harfansa dukkan asali ne babu ƙari kwata kwata لا يسقط منها حرف من تص... آه في تصاريف الكلمة لغير علة تسليفية da dai ba za ka samu wani harafi daga cikin harafinsa na asali ya saraya ba sai dai idan ya sami illa ta tasrifiya illa ta tasrifiya mene ce illa tasrifiya illa tasrifiya shine at-taghyirat al-qari'a ala budat al-kalima wani wani sauyi da wato kalma wata kalma take samu wanda yake bujirowa yake shine tabari'a wanda akan yi haka ne ba saboda ƙari ko ragi ba an yi haka ne saboda wato dalili na sarfu shine illa tasrifiyya ko dai saboda takhfifan saboda wato a wato sauƙaƙa furta kalman ko kuma a tanasuru sauti saboda wato ya zama ya dace an samu tanasuru wajen sauti wajen furta harafin duk su kawo su a nan ba amma dai wannan illa tasrifiya suna magana al'ilal ne wal ibda kusa akwai akwai lokacin da zaka ga kayi alqalbu ko alhafs wani harafi da harafi ka share wani harafi ko kuma wato ka canza wani harafi da wani harafi ko kuma ka yi al'ibdal ka can wani harafin ka cire shi sai ka wani harafin baki da ko dai in yi wanda ka canza din harfin illa ne yalma al'ilal in kuma wanda ka canza din harfin ne sahihi da sahihi yalma al'ibdal Allah sa an fahimce su duka ko ku rubuta ku rubuta al'illa at-tasrifiyya qad yakunu i'lalan wa qad yakunu ibdalan العلة التصريفية قد تكون بالإعلان وقد تكون بالإبدال sai a ɗanyi da sauri saboda lokaci ko? ci gaba amma al'ilal fa huwa taghyiru harfi illa inda kaji sunan dama taghyiru harfi illa ka qawlina qala fa inna aslahu qawala fa inna aslahu قوالا مفتوح ما قبله كقولنا قوالا فإن قال فإن أصله قوالا أي مفتوح ما قبله فأحدث القلب سأكفرد أبن أكرا القلب saboda haka sai kaga wannan wawu din sai aka mai shi ta zama alif ne a wajen alif ne ku sai aka sai aka sai aka sakkare ta ya zama qala mai magan ka ce qawala dama shi al-ilal inna ma yakunu bil wawi wal ya'i wal alif wa yakunu wa qad yakunu bit taskin aidan ka qawluna yaqulu fa inna aslahu yaqulu ko yaqulu asluhu yaqulu فنقل حركة العلة إلى الحرف الساكن قبله فنقل أقول العلال بالنقل كلا فنقل حرف العلة إلى الحرف الساكن قبله da kace ya kulu sai ka ɗauki wato shi harfin illa ɗin a harkan harfin illa ɗin shi wannan wulu din zuwa ga harfin sakinin sakin da ya zo gabaninsa zuwa ga kafin kafin mai fida can aka ga musakkana ce yanzu sai kamar ta muharraka muharraka bi harakati harfin illa ba'daha shine wani wawu din shi kuma wawu din sai ya taskinin sa ya zama yaqulu maimakon yaqulu na وقد يكون العلال بالحذف litafadi iltiqa'i sakinai wani lokaci akan yi ko ashari ashari wato harfu illa ma baki da yakan zo a mubari'i kamar mubari kamar wa'ada ya'idu wannan galibi misal ne alfi'il misal in ka ce wa'ada ba za ka ce yau'idu ba sai ka share wannan harfin illa din saboda ka litafadi iltiqa'i sakinai ne wa'ada ya'idu kada yakunu al-ilalu bil hazfi a cikin mubari'i ka ce wa'ada ya ido in a mazi ne inda tisalihi da bama'ir bama'ir rafa kamar su kultu haka kultu kaga kultu ne ko to yanzu shi kenan da annahu tasala bi damirin muttasil bi damirin raf'i muttasil sai zama kultu sai zama kultu ba kultu ba kamar kuma aljazm الجزم بحذفها فعل شيما كمن يدعو كتير لم يدعو شيما قولنا حذف حرف إلا وأنا دسوني على العلال العلال دائما عملا إنما يتعامل فيه بحرف العلة الألف والواو والياء شكما الإبدال شينكما إبدال حرف بحرف كتنزى حرفي ده حرفي كمان استضر ازداد asalinsa kaga ta'u ya kamata ai daga ifta'ala ne ko ya kamata ya zama istabara ne shi saboda wani dalilin na sarfu illa tasrifiya sai kace istabara wannan magana ce mai tsawo amma dai na san wato wannan shine abin da kira illa tasrifiya to shi al-mujarrad shi al-mujarrad wannan nan gaba zai ƙara bayanin sa saboda ko da mun zo muka magana illa tasrifiya to kuma mun riga na bayanin shi shi al-mujarrad shine wanda yake yawo fanta daga dukkan wasu ƙare-ƙare harafinsa baki ɗaya din na asali ne kuma harafinsa baya saraya sai dai idan illa ce ta surifiya kaga yin misali idan ka sarayar da wato wawun na wa'ada ai wannan wawun da ka sarayar harafi na asali amma me ya jawo mazid ne a wurin koko illa ce ta surifiya illa ce ta surifiya dalili na na sarfi yasa ka sarayar da ita amma ba wai saboda ƙari da kai ba ko saboda wani abu ba illa ce na ziyada ba inna ma hiya illa tasrifiya wa yatamayyazu al-harfu al-asli bi thabatihi fi kafati tasarif al-kalima daga cikin abin da yake ban harafi mazid da yake banta da shi shi harafin sa na asali ya tabbata a dukkan yanda ka sarrafa shi haythu yumkinu an yuqal shariba yashrabu ashraba sharibun mashrubun sharrabun kun ga duka jujjuya shi ya kasa sarrafa shi amma duka wannan mada na shinun da ra'un da ba'un suna da to to wannan shine abin da yake magana ana ila akhiri ila akhiri ishtiqaqat kafa har zuwa karshen yadda zaka zaka wato jujjuya ka ta wato jujjuya shi kana ta sarrafa wato kalmomin baki daya zaka samu wannan asalin kalmomin da suna nan shine ra'un ba'un da suna nan fatajidu annal ahrufa thalatha zaka samu harafin nan guda uku shine ra'un ba'un madda din ake kiransa sinadarin kalma din duk suna nan sabita tabbatattu ne lam yuhdaf minha shay'un babu wanda aka share daga ciki wa yanqasimu al-fi'l mujarrad ila qismayn fi'li mujarrad ya kasu kashi biyu sulasi wa ruba'i zaka iya wato zai iya zama ruba'i zai iya zama sulasi zai iya zama ruba'i sulasi shine wanda ke harfa uku ruba'i kuma wanda ke harfa hudu wal mujarrad sulasi mithlu kataba karuma la'iba mujarrad wanda yake shi ba wani ƙa'ida aka mishi harafinsa duka na asali ne kamar la'iba kamar kataba kamar karuma kamar la'iba kamar nasara wanda kaga da harafinsa ne na asali in ka cire ɗaya to kaga harafin babu shi wal mujarrad ruba'i shi kuma mujarrad wanda yake ƙari ne amma ruba'i ne shi kamar dahraja dahraja me ma'anar dahraja dahraja shine abin da ya wulwula haka kamar a ce wani dutse ya ya wato gangaro ƙasa shi ne daharaja a asa asa shi ne akbala wa adbara shi ne a asa asa shi kuma zalzala ai ta harnaka wa faraba wannan kaga duka wannan fi'i duka wannan in ka cire in ka cire wannan dalin na farko ko ka cire ayin na farko ka cire zayyun na farko duk za ka kalmar ba za ta zama ta baka ma'ana ba saboda wannan mujarrad ne ruba'i amma ba mazid ba amma mazid amma shi harafi wanda yake mazid shi an masa ƙari fa huwa ma zida fihi harfun aw harfani aw thalatha shine wanda aka ƙara mishi harafi daya ko harafi biyu ko harafi uku ala hurufihi al-asliya akan harafin sa na asali ma a jawabi suquti hadha az-za'id bi ghairi illa tasrifiyya tare da ya halatta ka sarayar da wannan harafin da ka ƙara ka cire wannan harafin da ka ƙara ba saboda dalili na sarfu ba ba saboda illa tasrifiya da muka fara ilalan ko ibdalan ba wa ba'daha yasqutu fi athna'i tasarif sai dai wasu daga cikin da amma dai an samu ana iya sarayar da su a lokacin wato tasarrufin kalma din tasarrufin kalma shine wajen lokacin da zaka ta canza ta kamar ka shariba ya sharabu a sharaba sharibu mashrubun sharabu yace to wasu daga cikin in dai mazid ne to zaka samu wani lokaci ana iya samun mazid a lokacin da kake sarrafa shi kuma ka ga wata kalmar ta sarayu wasu daga ciki kaga kamar wannan kataba istaktaba wannan kaga ka ai wannan alifin sinin ta wannan kaga kaga kari ne ana ka iya cirewa ga ya dawo kataban sa to wannan shine abin da su suke magana ana wa qad zada al fi'l thalathi al mujarrad bi harfin aw bi harfayn aw bi thalathati ahruf fi'l thalathi mujarrad ana iya kara mishi harafi daya ko harafi biyu ko harafi uku amma dai fa ghayatu ma yablughu al-fi'lu bi ziyada sittata ahrufin qololuwan abinda fi'li yake iya samu na ƙarin harfa da za a masa shine harfa shida an fahimta maganar sa nan kaga ai meye mafi karancin abin nan mafi karancin wannan kalma harfa da da take zama buniya ce ta kalma uku sulasi to mafi yawanci kuma shine da shi na asalin da shi ƙarin ya zama shida fi'ili ne an fahimta saboda wannan talafin da ahrufin wannan su tsalatun usulul kalima din ne su kuma guda uku sun zama mazida yawwa kamar istarsala istaktaba istanjada kaga duka wannan in ka zaka biya shi zuwa ga zaka zaka iya dawo da shi zuwa ga wato asalin sulafinsa amma dai wannan ƙarin da kai na alifin sinin ta'un wannan kaga ƙari ne to in dai fi'ili ne in dai fi'ili ne to shi wannan shine aqsa ma yablughu al-fi'lu bi ziyada shine kai sita harufin ya kai wato harafi shida baya baya baya kai harafi bakwai in ga kai harafi bakwai da ba fi'ili bane sai dai suna shi kuma suna shi aqsa ma yablughu fihi bi ziyada shine sab'atu harufin amma shi fi'ili sai da ta istakhraja istaktaba istarsala haka haka ne gane ya ce mithlu rabba kaga shi ma wannan kaga da shi ka kawo an masa ƙari me ya ƙara rabba ya rabbi tarbiya a rabu shine abin da ya dan wannan ya dan tashi sama ya zama ya dan yi tudu haka shi kuma wannan rabba ya raine mutum haka daga tarbiya Eh, amma kaga an ƙara mushi an ƙara mushi tawun in in ka juya shi zuwa ga asalin kalmar din kaga rabba yurabbi tarbiyatan kaga wannan tawun din ai ai mazida ce haka zalika in ka koma da shi a wannan tabi'in da aka yi shi ma wannan ƙari ne tabi'in na wannan ƙari ne ai kaman karrama ne kaga asalin sa daga eh, daga alkaramu ne ai to in ka ƙara mushi wannan karrama shi ma wannan ra'un da ka ƙara wannan ƙari ne tawa'ada wannan kaga ka sami ta'un ka samu wawu ka samu ta'un ka samu wawu a wannan wa'ada ai asa- asalin kalmar ce wa'ada Amma ka samu ta'un ka samu alif ka samu ta'un ka samu alif Ah, wani an kara masa harfi guda biyu kenan ko e istaqama ka sami alifin ka samu sinun ka samu ta'un kaga harfi ne guda uku wacce an kara biyu wacce an kara daya Eh, wacce an kara biyu wacce an kara daya Eh. to sai amma al-fi'l ar-ruba'i al-mujarrad fa innahu yuzadu bi harfin aw bi harfayn mithlu taba'kara wa tma'anna shi kuma fi'li ruba'i to shi ana mashi kari ne da harafi daya ko harafi biyu kaman taba'kara kaga asalin sa ba'kara wannan harfi dai ka gara taba'kara sai wa tma'anna itma'anna ne aka kara a ciki kaga ba'un mimun wannan kari asul kalima ce hamza asalin kalma ce ko ba asalin kalma ba nunul mushaddada wannan karin min jisin wahid asalin kalma ce ko ba asalin kalma ba eh to wanne ne mazidan a ciki wanne ne wanne ne wanne ne mujarrad din? wanne ne wato na asalin na'am alif ta farko kari ne haka sai ne sai nunul ta karshe in ka ce tsumani na fa طمأن اطمأن haka ne bi tad'if ga alifin na farko ga kuma nunin da aka da aka yi mishi tad'ifi haka ne to mu shiga wannan sai na jin sai mu tsaya shi ana insha Allah lokacin da abu da dan saura ko ai da dan saura sai auzanu auzanu mazidus thulathi wazani wazani na wato a sulati wanda ake karawa sulati sai a kara masa wasu wasu kalmomi daga cikin harfin ziyada sai ya karu da shi قد يزاد الفعل الثلاثي المجرد بحرف واحد او بحرفين او بثلاثه احرف انا iya samun harafi sulati fi'li sulati a kara masa harafi na daya ko harafi biyu ko harafi uku wannan shine kuma kace aksa ma ya bulugu bi ziyada shine sai da harufin فغايه ما يبلغ الفعل بزياده ست حروف قول وابن الذي كيدا ما شيني حرفي حرفي شدا اولا مزيد ثلاثي بحرف واحد wanda aka kara mashi harafi daya wanda aka kara mashi harafi daya sai ka ce maka kaman af'ala af'ala asali fa'ala sai ka kara mashi harafi da shi muke da su muke karatu suka kara af'ala aka an ƙara harafi guda ɗaya na farko shi ne kawo ka misalin ahsana amana amadda awada ashara a'qa aula ko wancan amada ne ko to to wannan fi'ili wanda aka ƙara mashi sunati da aka ƙara mashi hamza a farko ya zama af'ala wannan hamza na ana kinta hamzatu ta'diya galibi amma me yace ma'anar kun san su a larabci ziyaratan fil mabna tadullu ala ziyaratan fil ma'na ko kuma kace tatawurun fil ma'na duk wani ƙari zaka samu a harafi a cikin ginin kalma to wani yana nuni zuwa ga wani ƙarin ma'ana ko canzawa ko ya ta fuskan ma'ana ba wai canzawa baki ɗaya ba amma dai akwai ɗan wani ƙari ko ƙari ko rage inda ka ƙara to haka zaka samu wani ma'anar ta ɗan canja to in ka ce af'ala in ka ce ahsana to yanzu ba zai dake da kuma hasuna ba hasuna daban ahsana daban yana zuwa da ma'anoni da yawa amma galibin abin da yafi zuwa da shi in ka ƙara alifun to shine wato kai ta'diya abin da kira alifu ta'diya shine fi'ili da da can lazim ne sai ka mai da shi muta'addi in ka ce kharaja zaidun min albayti kaga baya bukatar mafulin bihi kace ya fito ai baka bukatar ana neman wani ƙarin labari amma idan kana son lalle lalle ka samu masa maf'ulun bihi sai ka ce akhraja muhammadun zaidan min albayti yanzu kaga ka samu masa da maf'ulun bihi yawwa ka mai da shi yayi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi bayan da ta shi lazimi shi za a kiran shi wannan alifin alifu ta'diya shine tahwil lazim ila ta'diya ka juya da lazim zuwa ga ta'diya to shine ka ba ahsana hasuna ya kyautatu shi a karan kansa in ka ce ahsana kalamahu ya kyautata maganarsa kaga yanzu ka juya lafazin hasuna din ka hawwala shi min lazimiyya ila ta'diya to wannan shine asalin galibin ma'anarsa amma ba shine kadai ba ba shine kadai ba wani lokaci akan zo da ma'anan af'ala yana da wasu ma'anoni da yawa ma'anoni suna da yawa a gauce bari in na faɗa sai ku rike wani lokaci yakan kar da khulu ala shay'i lidilalati ala zamani aw makan wani lokaci zai iya shiga ya nuni zuwa ga wato zamani ko kuma waje in ka ce asbaha ba zamani kenan ba ai af'ala ne shi ba in ka ce amsa ba zamani kenan ba shi ma wato kaga wannan alawazu ne af'ala in ka ce anjada da wannan ma'anar to abinda kake magana irtafa'ata min al-makani kattawa da tafi makanin murtafi an same ka a wani waje wanda yake madaukaki ba ba ba ba wato bangare ba shine anjada kaga wanda lil makani kenan asbaha amsa anjada sannan kuma wani lokaci idan mutum ya shiga wani gari ana iya amfani da dan annu cewa shi ya zama dan garin da da wannan alifin din kamar a ce ash'ama ay ay sara min ahli shami a'raqa sara min ahli iraqi an fahimta wani ana kira ita ma duka wannan ana amfani da wannan hamza din wajen annu wannan ma'anar sannan kuma takan aka amfani da ita wajen nuna hainuna wal muqaraba hainuna da al-muqaraba shine a nuna abu ko dai ya zo gab da lokacin da abin zai faru ko kuma lokacin ba ya faru kamar ka ce ahsada zar'u ai wato shukan ya isa girbi shine ahsada kamar azwajatil jindu sai ta isa aure kaga ai qarabatiz zawaj ta kusa aure ko ta isa aure wannan shine al-hainuna ai hada waqtu zawajiha to shine wannan hainuna wal muqaraba ya tabi da ma'anar sayura sayrura sayrura shine wato ya kasance zuwa zuwa wani abu kamar a ce asmar al-bustan asmar al-bustan ai lambun ya ya ya zama lambu mai yabanya ya zama sara da tamari shine asmar al-bustan albarat ash-shatu ita akuyan ta zama akuya ce wacce take akwai wato garjin nuno to kaga ita ma wannan albanat ai sarat zata labani wannan shi ma bi ma'ana as-sayrura wani lokaci kan zo bi ma'ana as-salb wal izala as-salb wal izala a faida lafazin af'ala ana nuni zuwa ga wato ka cire ma mutum wani abu ka gusan mashi da shi kamar ashka ashka ashka a cikin hadisi da ba a cikin sahih a cikin hadisin musul akam na nako ba akwai hadisin da suke cewa shakawna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ramaba falam yushkina mun kai mishi mun kai mishi kuka mishi akan cewa lokacin azahar din nan in muka sa goshi a a siminti ko a kwalta akwai zafi amma sai maza Allah bai cire mana wannan bai wato cire mana wannan abin da ke damu ba shi ne falam yushkina ya ai ma azala shakwana shi ne wato ashka anan falam yushkina ai ma ashkahu ma ashkahu mun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne asabu wal izala sannan yakan zo da ma'anar ma'anarin da suna da yawa shi a fa'ala din nan saboda haka galibi dai kan zo da ta'adiya ne amma kuma yakan zo da wani lokaci wasu ma'anonin wanda ba wannan ba kamar bulugul adad ka ce asharat ta zama goma ta zama goma to shi ma asharat ay asbahat wato ay balagat al ashara ta kai goma ta kan zo da ma'anar al i'ana kamar ka ce ar'aitu fulanan wato na tafi da shi na taimake shi wajen kiwo da yake yi ko aqraitu fulanan na ba shi garan bako da sauransu wanda dai duka dai ma'anoni ne wanda ya kamata ku kulawa kuma sanin wannan yakan taimaka wajen in kana kanka lalace ka fahimci me suke nufi duk yayin da kaga sun yi ƙarin wata kalma to wannan yana nuni akan akwai wani ma'ana da shi san kai mura'ati in ka ce kabbara ba daidai ke da takabara ba su a wajensu akwai bambanci to wannan shine af'ala amma dai wani lokaci aka samu kuma af'alan da ma'ana kuma na fa'ala din wannan kuma ala nadir ala nadir wan nadir la yuqasu alayhi kaman a'shaba a'shabat a'shabat al-ard kasa kasa ta fidda ciyayi kaga wannan ai asalin sa a'shaba a'shaba ne amma laraba ba su cewa a'shaba su sai da a'shaba wannan kuma ala nadir kenan kamar ashkala abin ya min iskali kaga iskalin da ya maka ba wai ba ta'adi ya yi maka ba ai kawai dai kana faɗan cewa abin ya san maka da wani dan wani dali baka fahimta ba kamar az'ana yau iz'an wannan kaga ma'anarsa shi fa'ala ne shi ma da aqsama ya rantsi ba cewa kake wani ya rantsar da shi ba shi ya rantsi aznaba ya yi zunubi ba cewa kake wani ya je ya ya sa shi ya yi zunubi ba a shine dai zunubinsa shine aznaba yuznibu dhanban to wannan alan nadir ne yake zuwa sai kuma fa'ala shi kuma fa'ala menene ma'anarsa ai bizi ko bari mu ƙara kanta da kula ai bizi ya ta harfin min jinsil aini wa yu'arrafu bi tad'if al aini shine wato a ƙara mashi harafi daga cikin jinsin aini ainin dinsa ainin kalmarsa wa yu'rafu bi tad'if al aini ana sanin sa ne ta hanyar a yi shadda mashi wannan ainihin a ƙara masa wato wani harafi irinsa sai sai sai ya zama ƙari wa zalika nahu kharraja kharraja kaga jidda wa rahu baya cikin ai harfu ziyada amma na tad'ifi aka yi min jinsin wahid saboda haka wannan babu laifi zai zama mace din da haka ammana waqqara waffara qawwafa rabba kaga wannan akwai tad'ifi walla ya juya baya wannan tad'ifi ne wannan mazid ne bi tad'if mazid ne bi tad'if la bi ahruf min ahruf ziyada wannan mazid ne bi tad'if to me fa'ala shi kuma yake nufi galibi fa'ala in ka aka zo yana nuna mubalaga ne ko at-takfir wa qatalu taqtila wannan shine ana magana al-qatl al-kathir aka karkashe su kar a saurara musu shine taqtil ko kuma qatala ba'afa shi ma kaga wannan yana nuna mubalaga sai da shi wannan galibi shi a babinsa shi galibi yakan zo littafsir wal mubalaga ne sai dai wani lokaci kuma yakan zo bi ma'anan nisba ay nasabtuhu ila shay'i in ka ce kaffartuhu ay nasabtuhu ila al-kufri in ka ce fasaqtuhu nasabtuhu ila al-fisq wannan yakan zo bi ma'anan nisba nisba yakan zo kuma bi ma'anan yakan zo kuma al-hikaya kamar ka ce halala yayi halala sabba yayi tasbihi kabbar ya ce Allahu akbar kaga wannan bi ma'ana fa'ala ne ai ba kana takfiri ba kana takfiri bane wannan kana hikayan abin da wani ke yi ne sannan ka zo bi ma'ana qabulu shay'i da karban wani abu kamar shafa'atuhu na bashi na bada ceton sa misali idan mazala yana neman ceto sai Allah sai Allah sai a ce Allah shafa'a Allahu nabiyahu Allah ya ba annabi su ceton shine ai kabila shafa'atuhu shine shafa'a yakan zo kuma bi ma'ana alqiyamu bi shay'i kai kake yin abin kai kanka kamar ta marraba kace marrattu fulanan wato ni ne ne jinyarsa da kaina shi alqiyamu bi shay'i amma al'aslu fa'ala yakan zo ne bi ma'ana at-takfir wal mubalagha akwai wasu lokuta da ya zo shi ma da aka samu shi ma zo bi ma'ana fa'ala akwai lokacin da fa'ala ya zo bi ma'ana fa'ala ana an taɓa samu inda fa'ala yazo da ala nadir kamar yadda muka ce a ashaba aqsama aznaba ashkala az'ana akwai larabci ba ba mishi wannan abu ne ba kwa inda ku ka sani ba ce ba sani ba sai a ji a bincika a ji a ji a bincika sai fa'ala shi fa'ala aibi ya ta alfin bainal fa'i wal aini shine a ƙara alfin tsakanin fa'unansa da ainin kalmansa wa minhu qatala ماد آخذ وعد قاول راعى وافى وشي لفظ فاعل me yake nufi in ka ce zarabtu zaidan daidai ke zarabtu zaidan in ka ce zarabtu zaidan ba daidai ke zarabtu zaidan in ka ce zarabtu zaidan na da ke shi zarabtu to akwai mufa'ala kenan akwai wani abu da shi ya yi kai kayi akwai musharaka an fahimta sai dai shi ma yakan zo da yakan zo wani kuce da rabi yayi ko eh to ina ganin ba komai za mu tsaya na za mu je insha Allah ai abin da ya rage taki ne insha Allah za mu je sai mu tashi sai mu tsaya kan fa'ala muka zo kan fa'ala sai mu shiga rawa dan kuma wannan muka ce za mu yi da saura a ciki mun ci 45 mun ce ba za mu ce minti 40 ba mun ƙara minti 5 yanzu ba laifi idan muka tashi sai mu zo sai mu tashi kan fa'ala insha Allah ta'ala sai ku sa alama wannan ne kawai dama yake da dan bayani mai tsawo waɗannan sauran gaban duk ba wani wasu ma ko da magana mai tsawon za mu haƙura mu gintse kamar da minawul majhul duk za mu haƙura ne mu gintse kawai ba sai mu wasu bayanai ba to sai a duba gani in akwai in akwai tambaya insha Allah ta'ala sarfu ne ai ba ba lokaci yau ya lokaci ba bai wuya ba babu tambaya ko to to abinda muka shaida Allah ba mu lada abinda muka shaida Allah ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in arama ba shi ka zo kai kuma muka makara ba ka zo da wuri ba